to yana wasu ɗabi'u da ce ni ɗabi'un ba su yi min ba to amma dai kamar da duk kuka gane ina jin a cikin garin nan yana cikin da duk kwarai don ko yanzu in za a yi bincike a kai ne ko wani abu na shi daga jin ko wajen iyalin da kaje za a ce a waje na mun sha kusan to wata rana a nan sai ce ana rigingimu a kan auka lokacin nan na dame shi da tambaya da sauransa sai ce abin da za ka yi ka zo ne mu wani da je gidan shi sai bani lokaci ya ce in zo tun bayan su bashi mu gwada lokacin da rana ke ƙullowa sannan mu gwada irin tafiyan da rana take yi sannan mu gwada lokacin da zawali ke shiga har lokutan sallar nan sai da muke wannan a shamin din to muna cikin yi wata rana za ka ce ana sallama shi dama ba ce a cewa bayana ka je ka ce ba zan fito ba to muna cikin yi wanda ya san farfajiyar gidan shi ya sani muna nan wurin sai wani mutum ya zo yana ta sallama mun kunna kofa a wurin in zai sa je bincike irin wannan to yakan sa ko da iyalinsa yakan sha ta ce kar wanda ya geto na to sai aka mutumin ya ta kofa ta kofa ya ce rabar shi ya ta sallama shi ce kai mutumin nan ya matsa mana zai ka ce muke tafi da na zo sai na ga mutumin ba zan iya ce muke tafi ba to ka san wani abin sai wanda ya isa dole ka san limit ɗinka da na zo na ga shi ne na farko dai ga shi babban mutum ga sai na tunanin ko malam in na ce mishi wani ne ba zai ce mishi haka ina zuwa na ce mishi wani ne ba zai ce so what ka ce mishi ba zan fito ba da na zo mun samu dai kalmomin da zan iya biya mishi ya juya muka gama abin mu sai ce zo in maka karatu sai ce abin nan da nake dan wa nake nake dan Allah yace sannan kuma al'umma ne na duniya za mu amfana ce dan me sakan maslahar gun daya da fata mun gani kuma wannan bayanan da nake maka da muke yi hidiman mu da ya fa muka kake don shi to to bai kamata wani ya zo lalata mana wannan lokacin da wani abin da na yi imani bai kai wannan muhimmanci ba ke dama ina koma da kai yace dama ina koma da kai kana man gane gane nake ka subhanallah yace duk lokacin da ne wani hukunci shi wanda ta bata wuta sai yace wallahi haka ne malam sai yace to rayuwa ce mana nisa yake kuma irinmu da muka rage ba mu da yawa ba abin da ke ban ba mahimmanci yanzu tun da na san na kusa mutuwa irin in ga me zan bari ko bayan ba ni al'umma su amfana yake shi sa ka ga na mai da hankali a kan rubuce-rubuce ina dauki alƙalami ba wanda zai sallama da ni in fita ce ko mata na ta kawo abinci ajiyewa take da juya to a shahid dai ana abin da ke nuna mana shine wato daga cikin barayin lokaci akwai bako kun fahimci wannan ko to a takaice ba ina son na kamar da nace wani lokaci an samu lokaci a yi bayanin gaba daya amma dai a shahid akwai barayin lokuta na faɗi waɗannan muhimmai guda uku akwai na hudu wanda yake shine wanda shi ma social media nan zai zama abin nan nashi akwai kanawat wato irin akwatin akwatin tashoshi nan social media din nan da ake ta abin da su ku kalli wani abin nan yana da muhimmanci a lokacin da ƙungiyar iyala ta fara tunanin samar da sunna tv kan ce ƙungiyar iyala ta fara samar da ita a sanadiyar wa'azin ƙasa da aka yi allah jikar malabakar ikara ya ƙoƙari ƙwarai da gaske asalin tunanin wani sanata ne a sanadiyar wa'azi da aka yi sanatan nan a can kwatano togo ko kwatano ya fara dai lokacin sai ba a samu lasisi ba lokacin gwamnatin Obasanjo ta farko. To har dai daga baya aka samu. To aka ci gaba daga nan su Shark TV suka fito, Afirka TV Siri suka fito, da sauran tasoshi dai yanzu masha Allah. Arnan duniya wannan abin ya tsole musu ido. Domin dukkan waɗannan tasoshi da nake magana 24 hours service wallahi akwai wani mutum da yake ce mani wata rana yace yana da matsala da matarsa yayi yayi yanda yace wata rana kawai tsakiyar dare karfe biyu da rabi yace mun yi bala'i yace ya koma ɗakin shi ya ƙaurace mata ita ma ta koma ɗakinta kowa ya kulle ƙofa yake kawai a daidai lokacin ya aka ka an kawo ta sai kunna sunna fili ita ma a ta ta kunna sai suka bude sai suka tar malam abdulhad imam ahlus sunna wal jamaa yana tattauna matsalar su yace da ya tsamma ya tsamma yace ya bude kofa yana zai je ta zai sai mata gudu kofa sun kula da tsakiya yace sun je wajen malamai da amma yace a gida wallahi karfe hudu da wani abu ko sallah a salatu zan tafi ina shirin abin nan ya kira ni yake ce mana ku ne yan izala yace ku ne yan izala abin nan da hujja Allah ta kamu ku da alheri yace saboda kofa na ce ba zan bari sai gari ya ba ba ka labari ni yanzu na samu makaranta a gidana to wannan kalubalen da turawan duniya da yabo da suka zo na su gaya za su kantarin wannan abu abu na farko shine aka fara creating wannan arewacin kifodin kusan shine nan kusa kusa abin da aka fara yi don a fada da waɗancan tasoshin tun da ana wasu program da turanci ka ga yarinyar da bata taɓa zuwa makarantar boko ba amma za ta yi maka bayani ya ce ka gane har sashe kawai da ake ko ba zan shi yanzu aka zo ana translation da hausa ko ba sai aka zo ana yi da hausa kuma a ƙirƙiro wani abu ka gan shi kamar addini addini amma addinin ake faɗa da shi a shekarun baya fim na farko da aka fara fada da addini aikin ɗin salaha ce wanda suka ɗan yi shekaru sun san fim ɗin salaha wacce ta fito mutum ya kirki mutum ya kirki gaba sai gashi ta yi cikin shege saƙon da ake so ku ɗan nan a nuna wa sai na mutanen manzan ku ɗan nan ba mutanen kirki ba ne to ala kulli halin waɗannan shaki ce ma gazol fikir wani abu ne wanda za a yaƙi ƙwaƙwalwanka baka sani ba a ɓata maka lokaci a maka tamfaran da rayuwarka da addininka Allah ta'ala ya kare mu kar in cika ku da surutu da fatan abin da na faɗa na daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya gafarta mana ku kuma karmakullah da kuka shirya wannan barnamiji Allah ta'ala ya saka muku da alkhairi ya sanya wannan cikin mizanin kyawun ayyukanku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina neman izini a yi man haƙuri za ni tafi da izinin Allah. Sare.
Mana ya yi gobara kafin sallah sai a sa shi a cikin hada Allah mai da Da ya gode, mun gode da. Sare. Ka sa ni ba. Sare. Sare.
to ba da lokacin da aka ci ba za a wannan abin ya kusa ga Malam Abdullahi ya aƙida a shi ne zai tattauna mana gaba na uku daga nan sai mu naɗe sai kuma mu kintaci wani lokacin nan gaba. Amma dai kamar yadda kuka sani komai baya rasa dalili wani ya rasa mana bako za a ji manufan nan gaba kaɗan insha Allah. Allah ya
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على محمد النبي الأمي الذي أنزل عليه القرآن فصار مصدرا للخير والنور والهدى ما دام الزمان أما بعد السلام عليكم ورحمة الله موضوع ذاك تشزامو تتونا أيو شيني بتن قرب وانتناني illolinta a cikin iyali da kuma hanyoyin magance ta. To, amma bisa dalilai guda biyu ya sanya irin yadda na yi tunanin mu gabatar ɗin zai mun wahala. Dalilin farko na samu abubuwan da suka ringa ɗan kawar da ko suka ci mun lokaci suka face mun lokaci kenan ko mala ya ce barayin lokaci. to sannan kuma na biyu yanzu ma lokacin ya matse domin abinda na so in yi zai iya daukan kamar minti arba'in da biyar haka kuma yanzu babu wannan lokacin ko iyaye mata ne na san hankalin ya koma gida su kansu yaran da ke gaban ku wasu sun gaji mutum na iya gani so ta yiwu wannan sai zama tafi for another day ko sai ya zama wani lokacin insha Allah ta'ala za a dawo da shi to amma har yanzu ba zan iya kauce ma jikin darasin ba tun da a kan shi ne na mai da hankali so zan dan yi manuniya kaɗan na wasu abu da suke da alaka da abin da malam ya yi kuma suke da alaka da maudu'in da aka bani a gabar da na zo malam ya a cikin bayanin shi ya yi ishara ga wannan quadrant two guda hudu ko abubuwan da suke important agent da wanda suke important not agent da wanda suke wannan agent not important da wanda kuma suke not important not agent ko waɗannan quadrantin wato suna da mahimmanci a cikin abin da malam bello ya ambata na cewa rayuwa akwai jiya sannan akwai yau akwai gobe ko akwai ɗazu akwai yanzu akwai anjima duk ibaran da mutum ya ɗauka na tabbata duk wanda ya kalli jiyan shi ko ɗazun shi sai ya ga wani abin da ya sa shi cizon yatsa ya ga cewa inda ba ba haka ya gudanar da lokacin shi ba da ya fi musa ko kuma a yanzu ne ko a yau ne mutum zai wannan tunanin ko to wannan tunanin ne ya kamata ya sa shi ya ɗauki mataki da zai zama wannan cizon yatsan bai nuneti ba an jima ko gobe ko ba haka ba idan ya ɗauki wannan matakin to ya ɗau darasi wannan darasin ya mai da shi mumini domin hadisin maiki sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a ciza mumini a rami ɗaya sau biyu ma'ana kenan mumini shi ke kallon rayuwar da ya sa shi cizon yatsa a baya sai ya ɗauki matakin da a gaba ba zai maimaita wannan cizon yatsan ba in so samu ne ma wannan cizon yatsan da ya a baya ta dawo albishir ko ba haka ba amma ya danganta da matakin da mutum zai ɗauka kila mun fahimta shi ya sa masu hikima suka gano rayuwar mutum kullum tana tafiya ne a tsakankanin matsala da mafita tsakankanin matsala da mafita kila mun fahimta duk abin da ya sa ka cizon yatsa shi menene shi matsala ne shi ko idan matsala ta auku me ake so a samu mafita ko ba haka ba to abin da yake nike so in manuniya da yawan matsalolin da ke faruwa da mutane suna kasancewa ne kamar haka idan mutum yana da gurguwan tunani in matsala ta faru da shi to in ba a yi hattara ba matakan da zai ɗauka a ƙoƙarin neman mafita haɓaka matsalan za su yi su burinka shi ana sama haka ba a sama haka sai ka ga ga wani matsala ya bijiro kuma ga wani shawara an yi na yadda za a samu mafita amma ana fara aiwatarwa kuma sai ta bayyana maimakon mafita matsalan tana haɓaka ana samu wannan ko ba samu sannan idan mutum shi ya zama ya kubuta daga gurguwan tunani to matakin da zai ɗauka za ka ga ta haifar da mafita nan da nan sai nan da na a gano bakin zaren shula mun fahimta to wannan duka aiki ne na tunani a wani mataki tunanin mutum yake kuma matsalolin da ke faruwa a rayuwar mutane ko iri biyu ne mu da yawan lokaci guda ɗaya muka fi lura a matsayin matsala akwai abin da yake a turanci ana ce mishi manifest problem akwai latent problem wato akwai matsalan da ta riga ta kunno kai an ganta a cijinta na matsala yau yau lokaci ita ce mu cizon yatsa kila mun fahimta akwai kuma kwantacciyar matsala wanda tana can kila ma ba ta haraman tasowa ba so ba ta nuna alama ba amma tana kwance tana jiran lokacin tasowa ne kawai ta taso akwai ta ko ba ta ita wannan ana mata cizon yatsa ana ma la'akari da ita da yawan mutane ba sa la'akari da ita suwa ke iya ganin ta masu hangen nesa ko yawwa so matakin tunanin mutum ke ba shi dama ya iya hango ta har ma ya ɗaukar mata mataki in ko bai ɗaukar mata mataki ba yana nan yana nan lokacin aukuwanta na yi kawai zai ga ta kunno kai kun lura akwai wannan kuma da yawan lokaci ba a cika lura da wannan ba sai malam ya karantar da mu cewa abubuwan nan akwai muhimman da yake suna bukatan gaggawa. duk wani muhimman abu da yake bukatan a yi shi yanzu yanzu yana ba da lokacin tunani gashi muhimmi kuma gashi yana da yanzu yanzu kai yana jiran ko a yi ne ko a rasa ko ya wuce za a iya tunani a yi tsari ba za a yi tunani a yi tsari ba sai dai a yi yadda ya samu ko kilan bayanta amma abin da yake muhimmi ne amma kuma ba yana bukatan sai an gaggawa ba ne fa za a kwantar da hankali a tunani a tsari a kalli me zai je zo ko a zauna a shirya tsaf a cikin shi to shi yasa idan mutum ya waiga ya kalli abin da ya sa shi cizon yasa a baya kuma ga shi yanzu shi yana so ya ga ya magance wannan abin a rayuwan gaba to harkan nan na lokaci ne yadda yake tsara lokacin shi ne za ta nuna kuma wannan tsarin lokacin dole sai in yana da tunani sadit yana da tunani ingantacce to tattauna mun so ne mu yi bayani na irin yadda tunani ke menene ma shi ko kun san dan adam Allah ya fi gina mu rayuwarmu ne a abubuwa guda takwas ne ko tara kamar takwas ne ko akwai gangan jiki tunda mu jikuna ne ba iskokai ba kun san halittar mutane iri halittar duniya iri biyu ne ko akwai iskokai akwai jikuna jikunan su ne da turanci ake ce musu mata iskokan su ne da turanci ake ce musu energy ko ita sararin nan da muke ciki ita ne da turanci ake ce mata universe ko so universe it contains of matters and energies ko including the dark energies din so duniya kafin muka kalli wannan duniyan sararin nan za ka ga abubuwa ne daga jikunansu kana iya gani akwai kuma iskokan da baka gani amma tasirin na nuna akwai su ko ba haka ba yawwa ko ba su akwai su amma kamar aljani yanzu wace ya nuna aljani amma dai ai tasirin da kuke gani nasu yana nuna akwai su mala'iku wace iya nuna akwai su amma akwai su ko ba su tasirin na nuna akwai su ko ba haka ba yawwa so kaga su iskokai ne ba a ganin jikinsu ya energies ko yawwa to wannan duniyar da muke gani mu a matsayinmu na 'yan adam akwai gangan jikin da Allah ya yi mana ko shi is physical ko yawwa to gangan jikin nan yana da matakai da yake bi a rayuwa akwai formative stage ko lokacin ginuwan shi idan ba a yi mishi abin da ya kamata ba zai ginu ba zai ginu ba sai ya rushe idan aka yi mishi abin da ya kamata sai ya ginu to kuma akwai zamanin bunƙasar shi idan ya ginu zai ta bunƙasa ko to idan ya je kuma fitin bunƙasan zai kuma zo ya dan kwafi kiran fahimta shi sa akwai building stage formative stage kina akwai developmental stage akwai ritarin stage ko a rayuwar mutane gangan jikin kanta to sannan bayan gangan jikin kuma akwai kwakwalwa mental ko ita ma tana da irin nata tsari na cognitive formation da development da retirement sannan bayan wannan ga gangan jiki ga kwakwalwa sannan akwai ruhi ko rai yauwa sannan akwai emotions ko wanda shi ke sa wata rana ki ji ki an yi wani abin kin samu farin ciki a yi wani abin ki samu bakin ciki ko ba haka ba wani lokaci ki ji ki cikin cewa ko ba haka ba yau so akwai shi shi ma wannan akwai su haka abubuwa to akwai psychology shine mataki na tunanin da muke magana ɗazu kun ji malam yana maganan psychological gazon fikir ko yanda ake ake yakan tunanin mutum ashe shi tunani ba jamid bane mutatawwar ne ba daskararren abu bane ko yawa is fluid yana jujjuyawa shi fa ake iya yakan shi har ma iya gina shi yawa to to akwai bayanai kan da wannan ba to me yasa ne wannan shimfiɗan zan dawo ga abin da malam yake yake so ya ya ankarar da mu wato da yawa abin da muka samu kanmu a ciki yanzu a halin yanzu da muke inda za mu ce a wani hali rayuwarmu yake yanzu duk za ku ji koke-koken da ake ta yi ko? ko ba koke-koke wannan koke-koken wani na mata kallo na siyasa ko ba haka ba a cikin masu mata kallo na siyasa wasu zai ce pdp ne ta shekara sha shida suna lalata kasan nan so apc ta zo tana ceton kasan amma an riga an yi ɓanna me yasa saboda shi a siyasa ra'ayin shi na pdp ne ko ba ku lura ba kai ra'ayin shi na apc ne to shi irin abin da zai kalla kenan wani kuma wanda shi ma zai mata kallon siyasa amma ra'ayin shi na pdp ne ba zai ce APC ne ta ja mana duk an tara amanna akan Buhari ya zo ya ha'inci mutane yanzu kuma ga wannan tsohon ya zo ya dora kaza kaza saboda kun lura saboda ana mata kallo na siyasa akwai wanda kuma shi ba zai mata kallo a siyasan zai ce katsalan na malamai ne ko ba haka ba saboda shi malamai ne suka zama mashi alaƙaƙai a cikin siyasar ko ba ku lura ba yawa kowa dai zai kalla ne gwargwadon wata ƙuntataccen mahanga ta shi kun lura to wannan misali ne kawai wani zai mata kallo ne ta wani kusurwan daban akwai kusurwoyi daban-daban da za a yi mata kallo amma gaskiyan al'amari duka tunanin 'yan adam ne in aka waye gari cincirin da mutane sun haɗu a kan gurguwan tunani to wannan al'ummar rushewa za ta yi za ta taɓa ginuwa balle ta burinkasa wannan al'ummar rushewa za ta yi idan al'ummar suka haɗa a gurguwan tunani to kun san al'umma tana faruwa ne daga ina daga gidan aure tunda ai ai galibin mutane kaɗan ne ake haihuwansu a titi ko galibin mutane a gidan aure ake haihuwansu ko yawwa to kuma anan ake musu tarbiyya a gidan aure ake haihuwansu a gidan aure ake musu tarbiyya tarbiyyan da suka samo a wannan gidajen shi suke shigowa laja society da shi in za su in suka girma za su shiga hada-hadar rayuwa ai da wannan tarbiyyar gidan na suke shigowa hada-hadar rayuwa ko wannan tarbiyyar gidan na shi ke zama alƙiblan su a rayuwa ko ba shi bane ashe nan ne turki idan iyalan suna cikin gurguwan tunani yaran da za a koro su zo su girma su shiga cikin hada-hadar rayuwa domin ne za su zo da wannan gurguwan tunanin za su zo su yi kama kama in masu gurguwan tunani suka haɗu za su gina al'umma mene zai faru rungumanni mu faɗi yawa wannan al'umman za a yi rungumanni mu faɗi za ta gini ba za ta gini ba za a yi rungumanni mu faɗi kuma shi ne matakin da muke ciki yanzu ko da ku lura ba saboda mutane daga cikin gidajensu sun ana gino su a gurguwan tunani suna zuwa su kama madafin iko wannan shi ne shugaba wannan shi kuma ɗan majalisar dokoki ne wannan kuma shi shugaba ya ce je ka rika min ma'aikata ta ba kila mun fahimta yawwa to amma in suka haɗu duka a cikin guraben tunanin nan za su zo su shawarwarin da zai ci da kasan gaba sai a yi rungumanni mu faɗi kun lura da girman al'amarin ko kowa to in muna so mu samo bakin zaren da kasar mu za ta gini ta burinkasa rayuwa ta yi daɗi daga ina za mu fara daga cikin iyalai kun kun gane magana me za mu yi ita tunanin ɗan adam da kuke gani nazari ya nuna idan mutane suna cikin waɗannan matsalolin da zan faɗa duk yadda ka yi sai tunanin ta gurgunce kuma duk yadda ka haskaka wani manufa shin sawa'un za ka ciro ne daga alkur'ani da hadisai bisa fahimtar magabata da tarihi ingantacce wallahi ba za su gani ba kila mun fahimta ga sunan kamar haka abu na farko idan wannan al'umman suna cikin ganiyan haukan ƙuruciya kuma ya zama zallan madaransu su ne aka sa su a gaba su samar ma al'umman da mafita kun san ko mu a bahaushe ba muna cewa kuruciya dangin hauka ba ne ina danta ko ba dangin hauka ba ne kuruciya to idan wannan dangin mahaukata aka ce su ne za su samar ma al'umma zallan madaransu su ne za su samar ma al'umma da mafita wannan al'umma za ta samu mafita sai dama ya cuɗa hagu shi yasa bature yake da wani karin magana ya ce always standing on the shoulders of giants ko da za ka ji suna cewa a ba matasa a ba matasa akwai retirement age za ka kai to waɗannan retirees ɗin ba watsi da su society take yi ba tana ije su ne a wani madakata su zama consultant ko domin wannan ilimin yau da gobe da suka kalla ai ba wani ya ce inda babban hango yaro ko ya hauri ni ba zai hango ba saboda ilimin yau da kullum ko to za a ringa zuwa ana tuntuɓan su ana haɗawa da su so wannan ciccirfawan da